إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na safar hijira shekarar 1400 arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da biyar cikin littafin mawaƙa ta imam malik rahimahullah darasi na ɗari da biyar insha Allah yau za mu tashi as-salatu fil baiti wa qasar as-salati wa ta'jil khutbati bi'afa babu mai maganar matsalar yin sallah a cikin ka'aba kuma da gajarta sallah kenan ba doguwa ba kwamfacin da ƙasarin sallah da yin hudu ba da gaugawa farkon lokaci a arafa wannan matsaloli ne kenan za mu bayani a yau a ƙasar sha'ala يهارا تيوى حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله فسألت بلال حين خرج حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يميني وعمودين عن يساري وثلاثة أعمدة وراء وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم سلم أبندا إكي وانا رواية شيوا عبد الله بن عمر عمر الناس في كبار العبادي abdullahi bin umar ke bada labari cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala da ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ko usama bin zaid da shi da usama bin zaid wannan ana bayani ya wakana a ranar bude makka wannan shiga ne wannan labari a bude makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi dan akwai usama bin talha iya daga cikin wanda gidan da suke rike kile na bude ka'aba a can nan akwai gida wanda aka ba kulawa da shayar da zanzan kulawa da tsaron ka'aba ma'ana kilan da amince wanda bayan an ci maka an bude maka sai ali ya zo ya amsa da ƙarfi mana an dai amsa da kamar da na cika cika a wannan sallallahu ya kirawo ya amshi wannan kilan ya meka a gidan wa'annan su sama a hannun shi kuma wannan kilan iya nan amana ce a hannun kwata shi kiyama kenan an ba su kulawa da su ne gidan su ke kula da wannan kura kuma na bai sa shi ya je da kanshi ya bude musu ka'aba su shiga a wannan shiga ce ake bada labari kenan abdullahi bin umar ke bada labari manzana sallallahu da shi da usama bin zaid da bilal bin rabah da usman bin talha shi mikila anne shi sun shiga ka'aba fa aghlaqaha alayhi ya rasu usama sai yi kirma mai su kadai a ciki wa makasa fiha kuma manzana ya jima a cikin wannan ka'aba kafin ya hutu sai shi abdullahi bin umar mai bada labarin ya ce fasa'altu bilalan hina kharaj na tambayi bilal lokacin daga hutawar shi me yake tambayar abdullahi bin umar manzana sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ya mai tambaya ma sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzana bi mana me ya yi kun shi kuri ne manzala ya a cikin wannan labarin abin da ya a cikin bayan rin faƙal sai bilal da ke gama da bin umar cewa ja'ala umudan an yamini wa umudai ne an yasari ba su lasa amilatan wara nan iya so da ma inda manzan Allah sa shi abin da ke nema ya sa a nan adaba kinan kashi mutum ne ibn umar bai bin asar manzan Allah me ya yi in wuri shi ne ya ce in me ya gai in zuba wurin kai da ka kuma haka zai shi ya tambaya ina ne ya ake to dai da ya shiga ya sanya gimshiki guda a damar shi gimshiki biyu a gumkin shi kuma wasu rasa a amurka marawa kuma sa gimshiki uku a bayan shi kenan zai gami fulisofi da mazala ya tsaya da ya shiga da ya shiga ka'aba wannan abin ya wakana a wancan zamani da yake da gimshikin shidda kuma kayan don abin an canza an jima ana canza zikin akwai da shi mai wancan wannan ma ce a nan kusan ma rushewa da labar zubair ta ɓata wannan tsarin to amma a nan shi a wancan ibn umar abin da yake nema a gane inda manzo Allah ya tsaya bayan shi ka da zubi lai bashi labari ga daidai inda ya tsaya gimshiki ɗaya a daman shi biyu hagun shi uku a baya a cikin zamanin gaman da ya shiga kowanne kenan fatarwa an ce ya sa zira'i uku da katanga ta yamma za mu ce ta don ita kowa tana da gabas suna ce suna tambaye kowa ta ka'aba gabas da garu daidai wanda suke cewa alururu wanda mutane suke kamar su bauta mace ma ko ya azuru ko nan amsa ibada ne addu'a ne azuru shi na kallon arewa ne kenan da ya shiga cikin ce gaba ya sallah yana kallon katanga ta yamma to wannan zai zai almuhimu a nan babin da ake son a yi magana cewa ba magana ba wajen gimshikin don wani abu ya wuce ya canza komi an canza an canza ginin an canza da yanzu hada karuwa ne ta cewa kamar ka'abawai yanzu ke waccan ce ta da ana canza gini ana canzawa kulai da kwanan da yan lasa sun doke cikin suna badawa ma yadda cikin yanki a yanzu da tsari da kwarai na zamani da karo da komi ba tsari bane da da to a wancan zamanin da yake nan iya ban labarin a wancan zamanin ga yadda abin ciki kuma ga wurin da ya tsaya kwanan shi kenan almuhimmi ana abin da ake nema dai manzan sallam ya yi sallah cikin ka'aba kusa akwai masu allah masu ganin sallah a ka'aba akwai masu ganin cewa ba a yi ma daidai idan na fi duk wannan wani fahimta ce daban wanda ba abin da zai hana yadda kai dai a waje ma a cikin ma a cikin da ya kalla ne to kama su kawo tawilin a to ai idan kalla a ciki take to wanda daga wajen ma ya kalle ta balle daga ciki a ciki yake a gaba ɗaya na ciki kuma nan zana bai ware bai ce in farilla ce ba yi ila duk wannan rigima ce ta wasu kwalluwa ta malamai yanzu waye ne zai sallar farilla a cikin ka'aba nafila ma yi wanda wani illa nafila akan samu a wani hali wannan ɗan kewayen da aka mata ɓangaren arewar zukta mai zai sama ilikin wannan ɓangaren da aka yi daga arewacin ka'aba wanda a shar'ance wannan wurin matsayi ɗaya ke da ka'aba duk sallar da za ka yi a cikin ka'aba in ka aladu ɗaya ne ba su da bambanci a shar'ance wannan wurin ta wata fadala ce ta Allah ga bayi kenan ba sai wanda wani ba wancan ɗaki ne hewan da wani amma wannan ba hewan da wani ba ana shiga a yi kuma wannan wurin ɗaya ne da cikin wannan kurmin ba da labari na mashi bayani wannan ɗan wuri ya taso ne asalin shi lokacin da ka'aba ta rushe an samu ruwa da ya bata ka'aba ta zaizaye wancan annabi yarare annabi tsirare wanda aka yi na bayan hajjaj ya zo ya yaki ya yaki makka ya rushe ya kone kone a makka an nemi a gyara a kan shi ne aka yi nemi kenan aka ce shawara duk da asalin abin annabi yarare ne wanda aka farkon ta rushe gininta annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare da iya dan shika 30 da wani abu iya matashin shi iya 36 misali ka hanyar zamu annabta lokacin kowa ya rada shi amini ne bai adawa da kowa dan dangi ne ko mutum ne mai karamci ne amana mai gaskiya ana san shi a gari kowa ba mai daraja mata shi an zo an nemi ya za a yi a gina a mai da ka'aba bayan ta lalace bayan ta zaizaye an ce to kowa ya kawo abin da yake nashin halal duk da kahurcinsu sun san da allah bai san haram ba bukata haram cikin aikin allah aka ce kowa ya kawo halal kuma sun san da an kama allah sani to shi yasa ana san masallacin ɗakin ana karama shi to amma ta aka halal shi sa gudunmuwa da aka kawo sai ta kaɗan abinda aka tara da aka zo aka yi lissayi bai iya mai da ka'aba yadda take a da a wancan zamani don kowa ya tsoron kan haram ka san da haram sai yawa cin zamani ba tun da zalunci da kwace ne da ƙarfi kurin ba wani magana gaskiya to halakkin sai kaɗan to shi ne shi injiniya kin wanda kula da filankin ginin ya ce to abinda za a yi maimakon a barta haka mu zo mu yi disayin daidai inda kudin da muka tara zai iya tara ka'aba yadda take a bar sauran a tara ginin dai a yi ginin saura inda muka yayi burshi shi ne aka samun kudin ginin ko a ce ba wani gini ba na ce nawa ko wani andurwa ya gini ne na duwa tsosar da laka amma kudin zai yi kuma ana gudun a samu ɗakin allah haram aka zo aka rage faɗin ka'aba ɓangaren arewa aka rage faɗinta aka tada gini da ya sama aka yi aka yi komi to kenan wannan wurin da ya saura shine kenan ake tafi shi da sama'il wanda wannan wurin iya matsayin ka'aba kenan ka'aba ce a sa cikin annabi ibrahim alaihi salam hannun ne fadasun ibrahim annabi ibrahim shi mata fadasun to ginin ibrahim ginin mata hawar na hirin da ake yi wa yanzu a cikin ka'aba yake aka bar shi aka tara sauran manzana sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya zama manzo a nan ne aka zo aka kare ginin aka neman mai da hajar aswad kowa aka sa waza a ba da abin alfahari waza ba ya hauda shi kowa abin da ya rigima kan shi suka ce za abin da za a yi muna nan duk wanda ya hannu fitowa daga nan ko shi za a ba hauda shi duk wanda ya hannu kullu daga nan wata ana zaune duk wanda ya kullu daga wannan kowa ko shi za a ba da araba rigima ana an kare aiki ana jiran mai da hajar aswad ana jiran aka ce wanda zai zo nan ko ya ga ya ga Muhammad ya zo yace ya bai bai bai manzo Allah ya ga ta ga Muhammad ya zo shi aka ba to kai aka ba dora wannan dutsi na da aka mai inda yake to shi ma da a zamanin ma ba zai zama abin da yake ma sai ce to za abin da zai kowa aka kawo abin wani zani aka dora dutsen a sama ya dora a sama yace kowace kabila ta kama sai aje tare aje aje shi ya dauka ya dora kenan da kowa ya yi kowa ya tare a cikin aiki to kenan ta abu wannan wurin asalin kenan barin wannan wurin a gehi na bangaren arewa wanda kuma mun karanta yadda lokacin da nabi ya koma ga Allah Abdullahi bin Zubair ya samu iya jagoranci a Makka iya matsayin amir don kaman da yawa wancan tawaye kenan a nan Abdullahi bin Zubair sai ya kawo shawara zara ta ina raye ya gaya ma aisha ba ita kaɗai ba cewa wannan ya ce in ba don mutanenki ba suna sababbin musulunta ba su jima rabansu ba da kahurci hanzu akwai abin gargajiya da ke kansu in ba don shi kashe mata da na ne da ka'aba yadda take yadda ibrahim ya gina ta a wannan fandashon kin hawan ta wurin ci da na mai yadda take kuma da na mata kowa biyu ɗaya gabas ɗaya ma aka shiga da wuta to mutanen kira annaba gani ya ce kenan na shari'a ta musulunci da abin da ba dole ba aka zai kawo fitina ga mutane kan imaninsu ya bar shi su ba ta karbi shi ba amma eh haka ya kamata ga yanzu kamata a yi a mace iya tsoron fitina su fitinu su kan taba ka'aba suna girma ka'aba kwarai wani abin ana gudun kai zama to musu fitina manzana sai ya bar da yadda take amma ya ce da yanzu ya kamata haka zai mata ya mai da kowa ya mai da ya rihe wannan wurin ya mata kowa gamsu da yamma kuma ya shirke wannan matakar da ake ta matakar ma ta yi mutanen ki suka yi ta don sa wani suke so sani wani busu ya san ya ka ya turo ka ba ka shiga haka ba duk da tsarin su da suka yi ci da zai mai da kowa kasa inda kowane aiki amma ga dalilin da zai ana nan nan manzo da kuma Allah Abdullah bin Zubair ya samu ya samu jagorancin Makka kuma an samu matsala shi da hajjaji an san harin da hajjaji ya kawo wajen yakin makar ya bane kasa cikin kuwa almuhimmi dai an arusa ka'aba arusa garin to yanzu abdullahi bin zubair sai bari hidda aka fara aikin haji an taru cikin musulmi ne za ku ce ga ɗakin Allah da yake ciki ga halin da ɗakin Allah zai yake ciki me za ku ce a wannan haka za mu bar shi ba a gyara ba shi gun haka nan wani suka ce a gaskiya wasu abdullahi bin umar da sabin abbas ne su ce gaskiya ɗakin kamar shi yadda yake yadda ana ga kan kamar shi yadda yake ya ce to yanzu ya ce amma zan je in tsara zan tsara bayan kwana uku zan dawo gaya muku ra'ayina bayan kwana uku ya dace kai zama ku tambaya wannan abin da ku tuno ne inda ɗakin tsayin ku ne ya rushe haka kun bar shi haka ku gyara shi ba ya ce kuma nan Allah za a bari shi kun ya niyya kun ya saki gini kun zai rushe ta wannan abin ya yi wuni da ƙwarai shawa hamsin rushe ka'aba a rushe ginin ka'aba wani abin ya musu wuni ƙwarai ita kuna haka zai to yanzu shugaba ne kuma an ci dole za a yi yanzu matsala an taru wa zai fara hawa ya fara turu birgi aka rasa wa zai zo abu ya ta wuri rashi a samu dare wani mai tsawarin mai taurin zuciya ya hau ya turu aka ji aka shuru aka ba abin da ya wakana ka gane aka ji ma ba abin da ya wakana shi ke nan kai sun take nan sai aka rushe ta a yanda take aka ta da gini sabo ya gama hawan can wurin da matsala shi ya ce ayi annabi ga dare ce yanzu kuma ce yanzu musulunci bai tsoron komi yanzu komi ya zamana shi a fahimta abu labin zubair tun da annabi ya yi ne don sabbin musulunta ne yanzu kuma musulunci ya zama gari ya zama komi me ya za tsoro kuma ga ɗage lalace shi ne hujjar shi labin zubair cewa ya rushe ginin ya ɗauko fannasar tun wani wani haurin gaba ɗaya aka tada shi wanda dai ya sa abin da yau kan da ya kisa ce dokuwa ƙarshe dai ya mai da shi da yake ƙarshe dai kuma wannan abokin gaban nashi sun da tunan dama ta canza ka'aba dama suna adawa da shi ne yaƙi ya ƙashe ne aka kashe shi ma kuma suka mai da ka'abar yadda take yadda annabi ya barta aka bar wancan wurin kamar da shi hayar take wani wurin kowa ya ne wurin kaji kenan a yanzu an kai sallah a wannan kewayen kamar kai sallah cikin ka'aba da shamta suke mai da nafila a wajen wurin da suke shiga su nafila don kamar kaya a cikin ka'aba da ana bar a shiga kuma su ɗan tsare aka jima ka tsaya ka za ka ta suka wuta ana shiga kuma suna bari ana shiga ana wuta to yanzu dai nan kai mutum ta kai mun zalla ya salla a cikin ka'aba kullu shine magana gurin shine duka ba dogon magana wannan sai yace wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah annahu qala كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج عبد الملك بن مروان شين شغباء شام a wancan zamani shi ne gaba ɗaya abin wani gaba ɗaya shi ne abin wani gaba ɗaya duniya musulmi gaba ɗaya amma shi akwai wasu dalilai da ya sa tun ka hanyar zo magana shi da abulabin zubair biyi mai mubaya ba ya bar shi ya ƙi shi ya kawo daular shi ɓangaren makka ɓangaren da yadda yake abu shi ma ya zama abin muna nan to kenan shi ke daular da ƙari a garin wani marwan kuma ga hajjaj a san matsayin hajjaj komanda ne babba wanda yake kuma fataka ne kwarai mutum ne wanda yana da yaƙi kuma yana da bala'i wajen yaƙi an san dai kashin hajjaj yadda yake gwanin yaƙi kuma da bai shi da tausayi gaskiya kwarai idan malamai suna kiran hajjaj kowa san yama addinin allah yake amma imamun sahabi ke cewa duk abin da ya yi an aka gama da ɓanne shi sharrin shi ya rihe alherin shi saboda ya kashe irin sa abdullabin zubair ya wa abdullabin umar illa ya kashe ibn zubair ya kashe manyan mutane ya yi ɓanna ƙwarai wanda wani da irin ba san sa ƙwarai zai fata kan ƙwarai ƙwarai sun fi magana mai za'i kan shi kuma ɓangaren alheri kuma ya yi shi ne aka ce fara rubuta ƙur'ani a mai iya aida ƙur'ani kunan ana dogara kun da harda ne ba in na wani yanzu kana tara baki innahu ja'a min sulaimana innahu kaza sulaimana bar ba wani babu da ba wani babu babu da kurin da daman ka kiyaye ka haka ne wannan kurin ana rubutawa ne ba iya ba wasali kurin iya gidanka ne ka san ga rubuci amma su a da wata zamanin ba sa dogara da tarihin su ka kai mai kada innahu min suleiman قال الله إذا جاء نصر الله والفتح تكلا كده غفا غتا غا غا هو تكلا كده تو a wancan zamanin babu kurin ana dogara da ƙur'ani abin da ke kanka na haddace kai na koya maka ni na koya maka sinadi ne ka kiyaye abin wani dama kurin a kanka yake sai wanda yake can su kone na rubutan kurin gidi ne shi yasa lokacin da annabi Allah mai cikawa aka samu maganar farko Umar dan an kashe sahabbai da yawa ba su ƙur'ani cikin ƙur'ani baka san ƙur'ani da yawa an kashe su wanda Umar ka shawara ya kamata gaskiya a imama an kashe musulmi kasa ka aje wata na ƙur'ani ya bace ma dan ana gudun haka nan ai ba shawara wanda a zo a gama a wuri guda kowa ya kawo nashi a gama a san ƙur'anin wannan shi ne da annabi bari ajin farko da aka lokacin babu kyawa sani abin da yake hana gama na biyu a na armenia an kashe musulmi a armenia mu da armenia an kashe yana labari yau an daƙi armenia a azerbaijan armenia sabbin suka cikin da tun kayan su na afirka suke can sun jima armenia sun suka bude armenia da kan sabai a can an kashe sabai mazuwa masu yawa shawara ta biyu na kawar da aka zo aka zauna aka yi kwamiti lokacin usman bin affan wanda shi ma aka sake da mai rubutu duk wannan zamanin babu kyawa sani amma dai an rubuta jikon hajjaji shine dama asalin shi dama shi ce ƙari'i na ƙur'ani dama makarantun ƙur'ani ne kuma yana karantar da ƙur'ani da yara ga makaranta ke da irin ƙwarewa ta luga da ta kuma yana ba shi da wajen ilimin wannan shi ne ya kula da to yanzu a zo wannan ƙur'ani ka aji abin nisa za a jama kowa shi da suke abin yawa wanda a zo a mai iya a sannan iya ce nan ta ce da sauransu ai can da ƙulun da aka bari gadi ba mun kiran kira warshi da hafs ta ga sa ya ƙuluna ta amaluna ya amaluna misali ta amaluna ya amaluna wannan ta ya wurin su sai ya wurin ta amaluna can a can farga an bar ya kun ya doka kana iya sa biya sama kana sa biya ƙasa an ka sa biya sama ta ta alamuna biya ƙasa ya alamuna wani abubuwan ta shi kawo a can dan abin da doka kira ta tuko ne to kenan shi ba ya zo zamna kowace a mata a san ta alamuna ya alamuna yi iyan ne wasali iya ka fara iyan kuma bayan iya mai saura akwai saura bus iya ga ma kuma za ka kara wasali aiki biyu na kai aka yi iya kuma aka yi wasali dole aikin hajjajin haka idan ya tankari gari bala'in yaƙi buɗe garuruwan jibu suna da yawa garuruwa da ga tankara kun cike na kurin allah bajin bala'in yaƙi kuma da ƙwarewa wajen yaƙi wani lokaci an je bude kasashen rasha kasashen rasha da gabas kan majalisa wani gari aka yi aka yi sabai zaka su budiya sai iya shan sai ce sai kuma fiskiwa da su bashi plantin garin su bashi plantin garin garin garin gaba su bashi iya shan aka aiko mai suka filan suka aiko mai daga nan ba shi filan kimi shiga garin kuma aka shiga Allah ya ba shi kware wajen wannan amma duk da suka ce bannan da ya kace tarihi tarihi ne to a taka cikin hajjaji a wancan zamani kenan abdulmalik bin marwan shine abin mulina hajjaj kamar shine gwamnan abdulmalik bin marwan a iraq kuma ta kuma iraq ta kulawa da mutum makar madina nan kakar su shi kusa nan to zikin a wannan shekara shi abdulmalik bin marwan shine aika ma hajjaj cewa Allah ta halin abdullahi bin umar kakka saba ma abdullahi bin umar a wannan zamani ibn wannan ya aiko hajjaji wani karkara ya kai ya daula ta Abdullah bin Zubair ya kai Abdullah bin Zubair a wannan halin ne to me ya kawo kuma amma yake ce ma hajjaji shi shugaban gaba daya kakkan saba Abdullah bin Umar fi shi'i min amr hajji ko ma me yin hajji kun gaba abin da ga maka Abdullah bin Umar a wancan zamani yana cikin sahabbai wanda rabuwa da aka samu ta al'umma bangaren usman bangaren ali da aka ta aisha da aka amma aka na fitin nan shi abdullahi bin iya cikin su koma gehe shi bai goyon bayan kowa bai kowane bangare ba ruwan shi bangaren usman ne an ali ne a kurin shi iya nan iya aiki shi in ta kama kwanan jihadin zai bai shi da nashi a ciki kiyan shi sa bai na matsala da sajjat tunda shi da mun shi da wani bangare bangare na shi kun shi ake addini ne kuma da ne karantarwa ne zaka jihadi ko na ne ba shi bar bar shi bangare shi a zaka zuciya mace kaiwa to kai ka akwai fitina ka bada masu fitina ka ki goyon bayan wannan mai gaskiya ka ce gaskiya haka wanda a san gaskiya kai ka kibin wannan ka kibin wannan eh wannan abu da zaka tana sauran yace yace me eh yace abin da yasa yace ku Allah subhanahu wataala ya ce ku yaƙi ku yaƙi haizar da ba fitina to mun yaƙi ba fitina kun suka a yaƙin a samu fitina ya ce na ƙi wanda ban magana ka wanda ban kowa bayan kowa ya ce mu da ku misalin mutane ne muna cikin tahiya kan hanya ya ce muna cikin kan hanya kun sai dubu yanzu ba dubu ba ba ganin gaban shi sai wani suka yi nan wani suka yi dama wani suka yi hagu wani suka da cikin duhu ya ce mu ya na tsaya a tsaka muna nan har haske allah ka haske sai mu sai na zami ya ce fitina ce ta zo muna nan ya ce inda nake haka muke tsakanin mu koce ba iya muna yan fitina masu san ya kowane bangare ya ce iya nan inda muna tare muna tafiya kan hanya muna cikin haske duhu ya zo kowa ya kada gaban shi yake lalame wannan ya ga wannan wannan kowa ya kada gaban shi yake lalame ce mun muna nan ina nan inda haske ya buce har sai Allah ka hawo ban shiga cikin duhu fitina ce a ta zaman haka Allah bin masa ke shi Allah bin bai matsalar ta haja ce shi bai man bai bai bai na shi yake shi to shi yasa kenan bin Marwan ya ba Hajjaj cewa kaka sama Abdullah bin Umar kaka saka mishi kuma an tarishi da babban sahabi a wancan zamanin a Makka shi kenan haka ya gaya ma hajjaj ya sa amma bilabin umar cikin da ajin hajji ƙal falon ma kane yau ma'arfa ranar arfa da ta zo tun da iyar umarni daga sama hajjaj ranar arfa tana zauwa ja'ahu abdullabin umar kina zalta shams wa ana ma'ahu kuma wata shekarar hajjaj shi ne amirin hajji daga amirin mummini shi aka turo ya jagoranci su ne shi ne shugaba a hajji iya amirin hajji amirin hajji aka ce to yanzu abdullabin umar lokacin huta tsayawa arfe daidai aka ce aka yi a yi sallah sai abdullabin umar ya zo wajen hajjaj hin zayar da shams lokacin da ta bushe tsakiyar sama kinan shiga a zauta shi mai kala labarin salim na abdullabin umar ya ce wa ana ma'amu ina tare da abdullahi bin umar baba cikin muna tare fasaha bihi inda suradiqihi abdullahi yazo haimakin hajjaj ya ciki daga murya aina hada ina ke nan aina kike aina hada daga murya kusan ta da zamana ba kuma shi wannan sahabi ne yace ina kike wannan ina kike kenan kaman kace ina ina kike ina kike fa kharaja alayhi al-hajjaj hajjaj sai fito daga cikin ruwa wa alai min hafatun asfara iya da wata wata abin yawawa ko gwado abin yawawa shi wani ma'asfar za mu ce jajaja masara wanda kuskuren wannan ma'asfar iya da bambanci da asfar mutane kamar wannan fasara yawan masalar tuwa sau da ce maka ai tuwa masara haramun ce annabi ya hana ta to tambaya a ina ko da malami ne a ina aka kawo masara mu'asfar bil ayn mu'asfar asfar bil ayn wani abun rini ne wanda ake rini shi yayi kusa da ja yayi kusa da ja zan misali wanda gane shi wanda ya san kayan buddhist wasu buddhist wannan india kaga shi baka ce ja ne amma ba wuri ba ko ba da launin wani gunar ne majalaki mashi ja irin shi ne launin masara launi ne ba launin masara ba ne ba shi masara bil hamza ne asfar asfar ke masara hamza ce ba ainihin wani ba to wannan ajiya kamar zai ce kamar masara ne mu asfar wani abin da kama rini da asfar asfar bil ayin abin rini ne iya kusa da ja shi yasa su kuma kan wani ƙarƙashin wannan magana wasu malamai su malaman sunna suke cewa duka jan kaya haramu su kun me anan sun san ma'anar asfar annan sallallahu alaihi wasallam na hada mu'asfar kuma ko ruwaya annan sallallahu ya hada mu'asfar na tara na ya ba sayyidina ali ne kayan mu'asfar wanda ya zo ya sa ya ce baba ka tama kabarin sanan kai baba ka tama sanan kai na baka da zaka ba mata ba baka ba naka sa annabi ya hada ya sa mu'asfar annabi ya ce ya hani kan sa mu'asfar to wannan mu'asfar din lalle ya kusa da ja kalkashin wannan magana ta mu'asfar ya sa kun su malamai ya ce su kuma jan kaya haramu ne gaba daya wani rikici ne daga cikin al'umma iya na kuma cikin da tsoron gaba daya to wani hatta ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim iya daga cikin masu kawo cewa dukkan jan kaya haramu ne lokacin wannan ruwa ne to malamai sun tattauna kan magana me madogara alhali ga ruwaya a bukhari cikin sai musulun ne bara nake cewa ma ra'aitu fi zilimmatin fi wulatin hamara a hasan rasul sallama sabu yake cewa ruwa bukhari ya kawo tana kawo yace bin gaba mutum mai zilimmatin mai limma limma gashin da ke sauko ya wuce kunne da kanan ba kidan mutum mai gashi irin wannan bin taba ga mutum mai irin wannan gashin ba cikin kwamfalan kaya jajaye mafi kyawu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ruwa bukhari ya kawo musulma kawo kuma ta fita fi wulatin hamara karare ta hamara to yanzu a yi magana biyu na an ce kuma shi ce yana magana a kan zarba ya sa kuma ya sa kwamfalan kaya hamara can kuma an ce jan kaya haramu ne dalilin shi kuma ce haramu ne jan kaya mu'asfar ya magana to kan wani magana mashahur hasan wanda karanci olbalin fi aktar musallin ya kama sa'adonin sai gaskiya ga maganganun sai dai mu ɗauki kurin maganar akan lafazin abin da aka annabi ya ambata mu'asfar abin da aka rina da mu'asfar kin ko abin da yake da irin launi irin mu'asfar amma ba dukkan ja ba su usaimin kafin bal suna kan tafsirin ibn qayyim kan cewa eh ai da aka ce an kusa in kare mata ruwaya dan bukhari ka musu da kawo dan sai an ga annabi cikin filin amara cikin jajayen ka sama da kasa yace ai akan iya cewa yasa ka misali wannan rawani na larar na saudiya ai ka ga ja da ja da ta tashkin ja ne ko ya ce mata ke masha ta ke marawani ja amma jan ne ai akwai wani launi a cikin shi ya su ce wannan ruwaya da aka ce jiya da lusa ta amara akwai wani abu da ba ji a ciki ba don su kare magana ibn qayyim ta cewa jan kaya bai kyau abu ne wa malamai sun kai da kawo gaskiya na ga magana mashhur kware tana da gaskiya muhimmanci da kore shubha cewa jan kaya in dai jani hamara irin wannan na ta gangariya nan su ne ta bada shi amma wancan launin da aka yi ja irin na asfar wannan sai kan buddhist irin wannan launin ja irin na kayan buddhist na mace 'yan japan ne ko india masu bautar hindu irin kayan ne ko ta irin wannan kulagin shi mu asfar ke bada za a ce ja amma ba irin wannan jan ba shi sashi mashauri ke cewa a bar kota magana a wajenta irin wancan launin bai da kyau ba dukkan ilaƙin ja ba wallawa to shi da anan kenan hajjaji ya hoto cikin milhafatun mu'asfara cikin wani gwado mayafi mai jajaja za mu ce to wannan launin da hajjaji ne ya huto nan an sa kamar irin launin da ya kawo faƙala da ya huto sai abdullahi bin umar ce malak ya ba abdurrahman laya mana kamar ya ga wani abu da yake irin kayan da da shi malak kenan akwai irin na yaka cewa na irin abin da ya gani a jikin shi malak ya ce mashi faƙa'arwa a nan shi nan hajjajikin ne da hudu ke ce ma abdullabin umar don akuyan abdullabin umar ce ya babu dalaman ya ce malaka lahiya babu dalaman kenan shi hajjajikin ce ma abdullabin umar mai lahiya amma ya zama ya awa ya ce hoto lahiya ya ce mashi an rawa in kunta turidu sunna ya ce lokacin mutayi in kana son sunna in ka son sunna yanzu lokacin wuta idan ka tashi a wuta tsaiwa yanzu ne lokaci ya yi rawa in kunta turidu sunna an gane sunna kenan maza a wuta ce a tsaye da azurar al'asar hawa arfa da gasar marasa faƙar sai shi hajjaji cin abdullahi bin umar a hazi sa a wannan sa a yanzu a na ce yanzu yanzu shine daidai sunna kenan yanzu ne daidai da wani قال فأنزلني حتى أفيد على علي ماء عندك تامون هاي تنزل رواج كنا إذا وانك وموتوا ثم ثم أخرج تقبايا جاي أخرج معنا يهوتو yace kenan gaban zuba ruwa su ma kharuj mutu gaban na shi ruwa zan zan da zan mutu fa nazal abdullahi hatta kharaj al hajjaj abdullahi bin umar ya kan dabba ya sabka yayi jira yayi shi da hajjaji ya hutu daga ɗaki an yi wanka zikirin shugaba shi abin mumini ya hutu za a tafi kuma tsayuwa arfa za a yi sallah a zuwar asa kuma a yi hudu ba dai abin da aka sani na hudu ba a yi sallah fasara bai ni wa bai na abi sai nan wai maka labarin salim abdullahi bin umar ita sai hajjaji ya rika tahiya tsakanin ni da babana don shi da abdullahi bin umar ne kenan hajjaji a tsakiyarsu faƙultu lahu sai na ce ma hajjaji إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فقتل الخطبة وعجل السلام shi da can shi ma ya mai wazi shi shi yaro yawa ya haja wa daga yawa da wazi ya ce in har kana son ka yi daidai suna a yau in ka san dace suna a yau to ka gajar ta hudu ba kuma ka yi gaugawa sallah da wuri a sallah da wuri kowace lamarin shi na yau ma'arafa ƙar sai shi hajjaj ya ce abdullahi bin mulki ta faja'ala al-hajjaj yanzuru ila abdullahi bin umar kai ma ya sama'a zalika min sai da salim ya gaya ma hajjaji wannan magana cewa in kana son daidai da sunna a yau ka gajara ta hudu ba ka gaugauta sallah sai hajjaji yake kallon abdullahi bin umar ya mishara abinda salim ke hudu ya zo ya ji ga maganar salim falamma ra'a zalik abdullahi abdullahi da ya lura da hajjaji iya ishara salim iya wa'azi iya nasiha da hajjaj hajjaj ya ka abdullahi umar ke yi magana kan wannan magana sai abdullahi qal sadaqa salim salim ya gaskiya abin da ya eh da abin da ya karin da kenan kace dai kenan magana ta tsayuwar arfa ana so kenan a a gajar ta hudu ba kuma a yi sallah da gaugawa na asalin kowa a je a shiga wurin arfa magana kenan sai wani ruwaya ta imam bukhari ya kata ma imam malik wannan masala hatta waccan da makaranta bukhari ya ka muslim ya kata ma duka waccan sai as-salatu bimna yawm at-tarwiya wal jum'atu bimna wa arafa magana salloli da ake yi a ranar hutamina har tarwiya an takwas ga wata mai tarwiya asalin tarwiya ana kata daga magana su a can da ba kamar da kan ba magana rijiyoyi a can da wani ruwa sai an yi guzunin ruwa wanda za a kai mina aje dan a sha a cikin kwanakin mina turar takwas ga wata ake huta gobe arfa a huta da duk guziri da ruwa aje a ɗauki guzurin ruwa da an je ba da wata ba an je aje a amina wanda zama guzurin alhazai an zo kwanakin mina sai ka yi tarwiyya kiran ya wakana takwas ga wata to wata sallah ce ake yi amina wanda ya dace a ce in san samu ne kayi ta a yau mutaruya da maganar juma'a in ta kama ta kama ka amina rai tarwiya kin ne rai goma ga wata ne sha ɗaya ne sha biyu ne sha uku ne aka katarin juma'a ta kama ku amina ya zaɓa وانا مسألة تنزل تتبنى كان إمام مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب بمنى والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة أولا رواية عبد الله بن عمر كمان النافي كبار لبالي عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح in ya zo mina a nan yake sallar a zuwar ya ba tarwiyya ta ga wata ya sallar a zuwar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha ya yi asuba wani ya karantar da kai kenan suna huta mina da sahi da wuri da rana kayan azuwar suke huta a can azuwar take samun su a mina kenan sun samu ne ka kamata ka yi sallar azur a tuka ga wata da la'asar da magarba da isha da asuba a nuna haka ne ka'idar abun yadda ya dace a yi sun ma yagudu za ta lafi shams ila arfa kuma an garin allah ya waye an sada asuba rana ta hulo kuma sai a kama hanya zuwa arfa wannan asalin abu kenan wannan haka tushe abin amma ba a yanzu wani abin yana da wahalar yiwuwa kan wasu dalilai na yawan al'umma yawan neman cewa tsarin da aka yi bai ba da dama a yanzu a ce za a fara ɗokan mutane takwas ga wata da saye a samu wannan sallah ko a samu sallah a baiwa makon yanzu na ɗaya yawan mutanen da abin ɗokan mutanen da tsarin da aka yi zan wani mun duba da yawa duk da bana ma an rage alhazai suna ana haji kusan da miliyon biyu zuwa miliyon uku ake ajin haji shekaru da yawa suka wuce miliyon biyu akalla biyu zuwa miliyon uku biyu da rabi zuwa uku ne shi da an ba miliyon biyu baya wanda da baki da 'yan ƙasa to bana gaba ɗaya da baki duk ɗan miliyon gaba ɗaya 'yan ƙasa dubu ɗari biyu da hamsin baki ɗari bakwai da hamsin wasu ma su je ba da yawa kuma masu suka soke suka zuwa ko to kake nan gaba ɗaya ba su kai miliyon ɗaya ba amma duk da haka sai da aka wani ɗaukar mutane cikin dare wasan asuba ranar takwas ga wata tun bakwai ga wata da dare aka wani ɗaukar mutane zuwa asuba a can wasu kai sallah asuba ma dan tsarin da ake ba iya doke alhazai a ci a hara sayi wanda ma an ma kai shi sai kai da sama wata ba kai shi ba duk da haka kin sai a wuni ana yi har dare ana kai alhazai haka na wani abu ko dama abin bai cikin wani wajibi ko dole sai ina cikin wata dama ce azuba bai da gaskiyar magana kai mutum kai ka da dan baka yi ba dan baka yi ba a zuwa amina kada tare hankalinka ba dole bane amma inda zaka iya ne haka haka tsarin yau kano to yanzu da kenan labar kamar gashi iya sallar azur la'asar magariba isha ya asuba ba sallar asuba sun ma ya gudu idan tala'atta shams kuma sai ya kama hanya in rana ta hudu ila arfa zuwa qala malik bayan wannan labari imam malik yake cewa wal amru alladhi la ikhtalafa fi indana al'amarin da ba saɓani a wajenmu ƙarƙin annan madina annal imam la ya shaharu bil ƙor'ani fi zuhur yau ma'arfa wa annan wuri hatubin nasa yau ma'arfa wa annan salata yau ma'arfa inna ma hiya zuhurun wa in wafaqatar juma'a fa inna ma hiya zuhur walakinna usrat min ajal safar imam malik rahimahullah yake cewa abinda kowa ya yarda babu rigima ba su ɓani kan shi ya ce imam annan imam ma'ana liman wanda yake jagorantar sallah ta rana arfa la ya shahar bil qur'an fi zuwa bai bayyanar da qur'ani a sallar arfa kenan ba bayyana da kazo a sallar asuba me ya yi maganar a sallar azhar wasu na ga cewa ai duk sallar da ake masa gudu ba dole ya bayyana ta a'a ita azur ta rana arfa ya ce ba a bayyanar da karatunta kuma duk da haka wani ya katsu ban nasu yi ma'arfa zai yi mutane hudu ba amma ba a bayyanar da karatun wannan azur ita wani salata yi ma'arfa inna ma zuhurin sallar arfa a zuhur ce ake ware ta kwayar asar wani wafaka ta juma ko da ya dace rai juma'a ne ai kasar juma'a raka biyu ce to ya kasar zai dace ga raka a biyu ga hudu ba ka ɗauka kuma juma'a ce kamar abin yanzu kusan ɗaya ga hudu ba kuma ga raka a biyu ke zaka kamar juma'a ce a ko juma'a ce a zaurci magana kenan ko ran juma'a alfa ta dace liman a zuhur ce zai yi hudu ba wani ta alfa ce karatun sallah zai a ɗin a zuhur wannan ya yi ƙasarin sallah dalilin bulaguro dalilin bulaguro aka mai da a zuhur biyu ba don juma'a ba suka musu bana haka ta wakana manzala kanshi da annabi sallallahu salama shi kanshi yayi hajji ta juma'a haka ta wakana ran juma'a yayi hajji ta annabi salama amma sallar karatu a boye aka yi a zuhur ce raka'a biyu ya kai al'asar ba juma'a ba ne shi ne magana da ya kama kana yace wa anna salata yawm arafa innama hiya zuhur sallar rana arafa az-zuhur ce wa in waqaqat al-jum'ata koda ta dace da juma'a fa innama hiya zuhurun azur take walakinna usrat min ajal safar an rage azur ta koma biyu ba da juma'a ba dalilin bulawu za a kawo azur kai tsaye a tashi a kawo lokaci guda an yi azur an ƙari ɗaya lasa duk an arfata din da kake ana sanar manzon Allah ya ce waqaftu huna wa arfa kulluha mawqif na tsaya anan duk kewa arfa ko na matsayin arfa kuma kika sallah haka za ku ku yi sallah a zo kala din da ku din da ku yace qala malikun fi imam al-hajj idza wafaqa yawm al-jum'ah yawm arfa aw yawm an-nahr aw ba'd ayyam at-tashrik innahu la yujammin fi shay'in min tilka al-ayyam imam malik ya tare mulla yace akan mas'ala ta imam al-hajj kin zama ta limanci jagora a cikin aikin haji idza wafa yawm al-jumu'a yawm arfa an ya dace ran juma'a ce kuma za a yi arfa a yawm nar ko ya dace ran idi kuma a kuna mina kuma ran nan juma'a ce abu ba da ayyamta ce ko kwanakin ayyamta shari kwanaki uku bayan sallah sha goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu sha uku a mina to a wannan kwanaki na mina tun daga arfa haurin gaba ɗaya ko da juma'a ta kama layu jami'u ba a juma'a ba a juma'a a mina magana kenan bayan juma'a arfa ba a juma'a a kwanaki mina gaba ɗaya ko juma'a ta dace ta dace ranar wata juma'a a sha ɗaya sallar ta dace kuna mina ranar sha ɗaya ga wata ne sha biyu ne har sha uku in juma'a ta haɗo kwanakin ba a juma'a a mina ba a juma'a sai da kullum a yi azur a yi la'asa shi da bincike kanan wata ma haka ne kuma ya ce shi ne ce kenan idan waka ƙayyomar juma'a ta yawon arfa in juma'a ta dace da ranar arfa a yawon nan ko ranar sallah ta layya aw ba'd ayyam tashrik ko su kwanaki daga cikin kwanakin sallah na layya kwana kwanakin uku nan inna la yujmi liman bayin sallar juma'a fi shay'in min tilka ayyam cikin wani daga cikin wannan kwanakin na arfa ne da kwanaki hudu zamu ce da wannan arfa da wannan sallar layya da kwanaki bayan ka ba a yin juma'a ko ta kama wurin sallah azhur za a yi wannan shine bayani akan wannan wurin wallahi ha a dama ana magana a zai ke magana mana cin babu kitab da ba ba zangar ba can ake magana wanda yake can ake mana amina arafa da mina a can ne ake yi yan makka ma suna iya juma'a su yan makka suna juma'a yan wanda suke ana magana mina don kamar zan kuna cikin bulaguro ne ba a jami'i amina kuma amina ba a yi jami'in sallah da ta ƙafi mulata akhir ba a yi jami'in ko ƙafi ba a yi amina inda ake jami'i a can arfa ne jami'in ta ƙadim a arfa jami'in ta akhir a musulifa eh ba a yi jami'i amina ko ce ta ke daban ake yanzu eh ƙasa na tala jama'a eh me ana jami'i ba a sallar shirki ne jami'i ba salar da liman ba ka ji ta haka kuma ba wasu wata ba wasu a ina ne jami'in jama sallah biyu shi ne ba a yi amina ba jami'in wadda liman shirka ba shi ne ba a yi amma liman iya ana limanci ana jami'in salar da liman amma abinda ba a yi a gama sallah biyu shi ne ba a yi yawa gama sallah biyu ne ba yi na hata gani kenan inda ake gama sallah biyu a arfa a yi jami'ar takadim a muzdalifa a yi jami'ar ta'akhir lokan bai dukkan na rawancin na bai je musamman shan bata yi kenan a takaice masa'alar jami'i muke magana na haɗa sallah biyu a zuwar da la'asar magarba shi ba a yi a amina a arfa ake a zuwar la'asar jami'in takadim tun harkar lokaci a yi a zuwar la'asar kuma da dare a mazalifa a yi magarba da isha shi zami ana yanzu za mu shiga babe na salatar mazalifa salatar mazalifa sallah ta mazalifa ita kuma yaya ake zama mun kare ta arfa bayan da ake magana arfa kuma duk wannan abubuwan sun tabbata ba wani shubaha kan ingancinsu sun tabbata حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذكر لفظ ديكاو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمختلفة جميعا عبد الله بن عمر كبر الله بارن شوى من زال صلى الله عليه وسلم يا يا صلاة المغرب والعشاء أمزدلفة قبائل حق في يوسف yadda ya asar asar a can magarba isha ya yi su a muzdalifa gaba daya kiran jami'i ta akhiri ya yi don magarba tana yi ake kaɗawa daga arafa ko kayan azumar ta sha isha ta yi wannan a can ma magana lokacin ta yi kawo mamu a da'an za a mota ma ya kai sha biyu ba a kaka ba ilana ma kuna kuma magana mas'ala ta akan samu haka wani lokacin jinkiri ba ku huto ba daga arafa haddare ya huce nan saboda sunna ta ba da dama jami'i ta na muzdalifa amma dalilin shi ba a barin lokaci ya wuta ta kama albanin da mura ya kawo kudin tambihin kan harzai ganin dalilin jami'in sallah bai baka dama kamar sai duka biyu ko ta wuce to idan isha ta wuta kenan ba wasu duka kenan ko ta wuce kenan sai ce ba a barin duka su huda saboda magana babban madogara kwakwara salatul isha mai ce lanar fulil wannan salmi annabi annabi ta lokacin sallar isha iya nan zuwa tsakiyar dare in ya huce ka kai ta huta wannan duk abin da baka ba haka ba tawili ne da maganar malamai kenan kaka bar sallar isha duk har da ke ciki duk da ake wacce ruwaya ta saba ta saba ta ahmatul layl annabi ya ji sallar isha har da yawa daga cikin dare ta yi ba na neman duk fulil da wuce ba dare ya ta amma mutum kai bar sallah an aka bar ku misali a arfa kuka za ku wuce sha biyu sai sallah ka da magariba da isha arfa da mu an taba kai mu kai hawajen kusan ɗare ɗaya arfa ɗaya ba ko ba muna arfa haka da ne kaga anan kaga za ba isha da wuce kenan akan samu haka nan a cikin lokacin cunkoso a kasu ɗauko ku wani lokaci mun an ɗauko mu daga arafa duroba iya yawo kasa bai kamar kuludu hanci haka haka an samu sai batan kai duroba ya kasa shiga gabo muna yi musu ko musulifa hanyoyin sama amma mun kasa shiga wurin ajiye mutane mu shiga makka mu musa ewu kamar kuludu in ya gaji a makka kwarar in yi kere a wajen gasa uku za ba mu zo ba hidin mutane ba sai kalibi da dare shi ma ta baka tsaya kuma ka gangaro sai gangaro muka gurin kaga ban kaga ka wuce lokaci yaka ce dole ka a cikin mota idan ka sada a cikin mota baka ce dole ya sauka yaka sada a cikin mota gurin to nan da yanzu mun ji sallar muzdalifa ana yin magariba da isha tare a muzdalifa kin mamun bayani kadda lokaci wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بشعب نزل فبال فتودع فلمثل الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب حتى جعل مزدلفة نزل فتودع فأسبق الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا abin da yake ruwayar usamatu bin zaid ke ba da labari ya ji shi mana kwarai bin malabin abbas ya ji usama iya ba da labarin cewa da fa rasulullah sallam na arfata zala ya kado ya huto daga arfa hatta idza kana bi shi'ab idan zo wata hanya irin tsakanin a ta wani dan wata hanya ta tsakanin duwatsu da zo ta farfajiya tsakanin duwatsu dan wuri nazal nan sai sarka da kan dabbar shi ko da kuma shi fa nazala fa bala ya biya bukata ta wutsari fa tawadda bayan ya wutsarin ya arwalla to amma sai ce alamisa bugu wato bai tsaya bai cika a wallahi wankewa da layin wannan a wanka zuba ruwa da yawa ya yi kamar ya raula sama sama ya raula sama sama fakultu lau a salatu rasu rasu a yi sallah su rasu a yi sallah ma shi ya zai wani tamar zana a yi sallah kan da haɗar kenan ita salatu rasu da sallah annabi ce mishi a salatu amama sallah tana gabanka a gaba ba za a yi ba ya ji musulba farakib annabi ya hau dabba shi bayan alwala sama sama ya Allah cikin kan alaba yayi Allah sama sama farakib ya hau falamma ja al-muzdalifa lokacin da ya je muzdalifa nazala ya sauko daga dabba shi fatawadda ya yi alwala amma anan fa asbaba wudu ya cika arwala da kyau in sallah za yanzu in sallah za yanzu kina arwala ta biya yi yayi da dalla dalla yayi da cika ya cika wuraren arwala ya cika cika ya kuma kai gara wajen wanke wuraren arwala a ta muntalifa sun mauki mata sala aka tada sallah kai tsaye fa sallar maghrib kai tsaye sallar magriba sun ma'ana ka kullu insanin ba'ira fi manzili kuma yanzu kowa na ce mai gaugawar magariba don da ya zo ka alama kurin sallah ko aka kayan ma a sabi kira kuma a je zuwa ne ne kurin kan aka sallah eh bayan an sallar magariba ne tukon aka aje aka sabkar da raƙumma aka sun kuyar da su tukon bayan shi aka tare sallar isha don gaugawa da yukun sallah kun da ya alama kurin sallah aka tare bayan sallah ne aka gyara raƙumma aka ɗan daidaita su sun muke mata salat sun sun muke mata al-isha kuma aka tare iqama sallar isha fa sallaha ya sallace ta amma ce wallam yusalli bainahu ma sha babu nafila da tsakanin su wannan ya karantar da kai da ake cewa jami'in sallah wannan ya ka jami'in sallah ai ba a rabawa daga an yi wannan kullum za a kawo wannan ba a wani abu kaga nan akwai dan rabawa dan ba sallar magarba idan aka kowa da kowa wani dabbar shi ya sarke ta ya sarki masa kata duk kusa ko mita kwan aka komo aka tada shi daga an samu ɗan tazara wannan ne sai aka ce kenan misali inda misali ana jin sallah iya wannan zumi muna sare magarba mun magarba da mun dauki dan lokaci muka kai kamata sanar a gama ta kuna ya gama ta ko da garba ce a tsaye da tun da ba yi ba har nan yanzu har daga baya ce a gama ta in dai gamawa ta dace a yi ta ko an samu dan azkar daga baya ya kamata a gama har ta shiga gama ta babu zalunci haka misali daga nan na sallah ta magarba na wuce na kudin ka na jami'an jami'an wani wani ya soke zai gyara ne ina shiga da sallar isha ko da bin sallar magarba ne ba rabawa tsakanin jami'i bai zama matsala ya ne inda ya kamata a yi jami'in rabawa dan lokaci tsakanin bai bata jami'in inda ya kamata a yi shi kuma anan ya ka tabbata kiran babu da na kiran babu na filoli na rawatib da ake yi ko da sallar magarba aka yi kuma aka tare sallar isha sai wannan wadda mace bukala ka musulma kawo sabag ashin aula annaba ta cikin dare tashi sallar arwala da arwala arwala ta cikin dare da ke tashi da ruwa ibn abbas da ya je kwana gidan shi ai ta da yazo yayi arwala sama sama ta kafa kuda yayi arwala sama sama zai kwanta ta kwanci amma ta sallah abin kenan ai ta sallah ta yi muhimmanci mubalaga asbag yayi amma wata aula ce amma asbag aula min takhfif yayi amma daga aula ce amma wani asbag ne da asbag lodo tuka wuraren aula amma ta sallah iya mata asbag shine hatta ta bari cin da sama sama amma kuma ta sallah kuma iya asbag akan wala san asbag aula yayi yayi amma ta mata yi amma ne ne wannan sai وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري ان عبد الله بن يزيد الخطمي اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمغرب جميعا لما جت الابار دي cewa abin da yake so ka nan abubuwan ansari yake ba azrabin zid labarin cewa shi abu abin ansari ya sada tare da manzon sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana sun yi magariba da isha a muzdalifa ga tare manzon Allah yesu kuma karin mujane dai haka manzon sallallahu alaihi wasallam kenan tare yesu wa haddathani amalik annabi anna abdullah ibn umar kana yusalli al-maghrib wal isha bi muzdalifa jami'a abdullah ibn umar a wannan riwaya cewa yana sallar magariba da isha a muzdalifa tare gaba daya na ce me ya faɗi da ma malik bayan ya kama maka manzan Allah ga abin da ya kaya manzan Allah kuma ka yi rihi ma Abdullahi bin Umar shi ma iyayen magarba da Isha a Muzdalifa gaba ɗaya me ka fannin fa'idar har da kawo maka malamai na kuma sai ai annabi da iyayen daga baya an sauya da kuma kai bazama aikin sahabbai manzan Allah haka yi kuma har bayan shi ma ga haka suke shi ne magana kina abin bai ba wani canji da ya zo haka manzan Allah ya yi kuma haka sahabbai suke bayan shi magarba da Isha ake a Muzdalifa tare ina ganin ya kamata a fita Allah kai mu da sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh